أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخنا mu da malamanmu waɗanda suke tafe da ‘yan uwa almajirai wanda muke nan da iyayenmu da masu mulki da iyayenmu mata da zakirai da shahirai da ƙungiyarmu na agaji da sauran al'umman manzan Allah mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu bakinmu da yan garinmu mutanenmu da aljannunmu muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ne kamar yadda kuka sani alamis ne 26 ga watan jumada da wutan rafi'ul awwali hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da goma sha biyu ga watan goma sha daya novemba ila da rayuwar nabi isa danna na maryam shekaru dubu biyu da ishirin alhamdulillahi mun sake dawa kan karatunmu na littafin sahihul buhari a mujalladinsa na uku a juzihi na biyar a shafi na biyu a littafi na sittin da hudu a babi na farko kuma kan hadisi na farko shine hadisi na dubu uku da ɗari tara da arba'in da tara kamar yadda ɗazin muka fara karantowa lokaci ya kwace mana Allah ba mu dacewa albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ga mun karanta nassin hadisin dai ɗazin حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم وقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأيهم كان الأول قال الغسيرة أو الغشير وذكرت ذلك لقتادة فقال الغشير وانا حديث دي من فارا كرم تاشد أظن هر منذ كان زيد بن أرقم وما كان زيد بن أرقم نتازو a bayanin da muke na larura da ya same shi na makanta bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma daga baya Allah warkar da shi saboda ya yi addu'a wadda ɗansa yi ta fice haka yi da haka wanda muka ce sunanta unayi satu unayi satu mai alifi a mishi ruhuwa unayi satu wato kalman anarsu ne sai aka yi tafkirinsa aka sa ta yi kuma na ta nisi a cikin karatu to ita ta haka yi da haka kuma wannan hikayen yana na cikin siyarwa alamin nubala na imamu zahabi to dama Allah shi yake dora lalura kuma shi yake yayewa saboda ga yan uwa duk wanda yake da larura ya koma ga Allah ba musulmin da zai iya yaye maka laruran ka sai Allah shi shi kadai shi kadai yake da wannan dama saboda haka a koma wajen Allah a roƙi Allah Allah ya warware dukkan damuwa don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan yaro kan ce wannan babban sahabi a wajen mu zai ibn arqam yana ɗaya daga cikin sahabban da Allah ya sa suka ji wasu kalmomi lokacin da aka fita wani yaƙi tare da Abdullahi dan Ubayu dan Salulu ya yi mummunan magana kan annabi ya faɗi kalmomi guda biyu munana sai guda uku ma dai ya ce na farko dai ya ce la'in rajana ilal madinati la yukhrijan la a'azzu min hal azallu aka yi fada idan muka koma madina manyan mutane za su fitar da ƙanana to an ce ɗansa ya tuke shi ya tambaye shi tuwayen manya tuwayen ƙanana bayan ya zara takobi sai ce annabi shi ne su ne manya mu ne ƙanana to ɗan nasa ya zo ya gaya wa annabi wannan abin da ya gudana annabi ce karka sake ai baban ka ne to ya faɗi wannan kalma ya faɗi kalman kuma la tulhibu ala man inda rasulillahi hatta yanfasu kar a ciyar da dukiya ga annabi da waɗanda suke wajen annabi har yunwa da talauci da kunci ya watsa su ya zama sun bar addini din ya faɗi wannan kalma kuma ya faɗi sanyin kalbaka ya kulka eh ka yi kiwon karanka kuma ya dawo ya cije ka wato yana kaddara a sabu rasulillahi a wuzulillahi da waɗanda suka biyo manzan Allah su ne yake dangana su zuwa ga kalman kare wato sun zo ba su da komai an ba su abin sha an ba su abin sha yanzu sun yi ƙarfi sun yi jiki kuma har su ne da su dawo su yaƙe su wannan kalmomi wannan sahabi zaiduna arkama ya ji a wajen ubayi dan salu Abdullahi dan Ubayu dan Kwado ya je ya gaya wa aminsa, aminsa ya gaya wa manzan Allah, manzan Allah ya kira Abdullahi dan Ubayu dan Kwado dan a bincike shi a je yadda hakikanin magana yake. To shi ne sai ya gaya wa manzan Allah da shi da sahabbansa kuka ce ya Rasulallahi wallahi tallahi ba mu faɗa ba. Eh sanda suka rantse rantsuwa suka yi. da shi ko rasulullahi ko da baka yi rantsa ba ina gaskata ka bare ka hada da Allah to annabi sai ya kyale shi ya ga yaro yaro ko kai ne kunnan ka bai ji da kyau ba yana nufin zaidu bin arqas a halin shi kuma zaidu ya ji wannan magana to lamarin bai masa dace ba ya zama ya tsakare yana kuka saboda wannan yayi rantsuwa an karyata shi to da yake Allah zai kubutar da shi sai aka saukar da iza ja akal munafiqun wannan suran tungurungun din ta sanadiyar da aka saukar to manzon Allah yana kan abun hawarsa ya zabure ta ta yi sauri har ya zo kusa da yaron sai ya kama kunnen yaron da hannunsa ya karkatar da bakinsa zuwa kunnen yaro ya ce yaro kunnen ka ta ci gaskiya ga ayoyi sun sauka Allah ya tabbatar da abin da ka faɗa nan gaskiya ne to ya ji daɗi ƙwarai kan wannan shi zai ji na arkam saboda haka babban sahabi ne na manzan Allah a sanadiyar sahayoyin ƙur'ani sun sauka kuma ya yidinta wa ma'aikin Allah har ƙarshen rayuwarsa Allah ba mu albarkacinsa ya ba mu albarkacin sauran sahabban manzan Allah to wannan shine zai ji na arkam to mai ruwaya yana ruwaya shine Abu Ishaq as-Subaiki yace ina kusa da زيد بن أرقم كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له سياك تنبيش كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم عدد يقول كده من ذن الله يفضل كان سنولي من غزوة نلقى بداياتي قال سيشي تسعة عشرة قوم شاترة قيل سياك تنبيش هريا to tun da goma sha tara ne annabi ya fita a halin ashirin da bakwai ne sai aka ce kam da zauta an ta ma'ahu kai da ka fita tare da manzon Allah sau nawa ka fita ɗalibi ce saba asharata na fita sau goma sha bakwai kenan shi ma a kan kansa yana tabbatar da cewa akwai wasu yankunan da bai halatta ba shi da kansa ya tabbatar da sai aka tambaye shi kuntu mai tambaya ce sai na faɗa ba ayyuhun a malaman ligirabi suka ce ya fi kyau da an yi na kalman ba ayyuha ko ba ayyuhun na da siga na tanisi ko kuma ce ba ayyuha maimakon ba ce a ce ba ayyuhun to amma dai babu yi tirali a mai fata wulbari ya yi ishara zuwa ga wannan ya ce kana da awwala ya ce kasancewan farkon yaƙi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita Kala al-Usairatu ya ce Usairatu ne, awul Ushairu ko kuma Ushairu ya ce, wannan rawi ne yake yin shakka a wannan waje din. To faza kar su liƙa tadata, malamin sai ce sai na ambata ma tadatu dan Nu'uman. Wallahu ta'ala alam mai wannan magana shine shubatu bin Hajjaju. almajirin abin ishaq al-subai'i shine yake tambayan kattada shin kattada kalmar nan usayratu ne ko kushayru fa qala sai yace al-kushayru kushayru ne amma abin da aka yi mata hakiki akwai tayi ushayratu ne shine abin da yake zama daidai kamar yadda su malamai suka ambata wallahu ta'ala alam Allah ba mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To sai babu na gaba. Babu na biyu. Babun zikirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama man yuqtalu bi badari. Wannan babu zai bayani. Mu'jizar manzon Allah in mutum bai san manzon Allah ba ya dada saninsa. Annabi tun ba a yi badar ba. tun ba yi badar ba yake ba da labari wane ne wanda zai za a kakkashe su a badar din tun ba yi badar ba na ce kwanan na aka yi zafi a najeriya ga tsari buhari ya koma gwamnanmu ya koma ko to zabe na gaba wane zama shugaban kasa wane zama gwamnanmu a taraba wannan sai allah eh shi ne wani almajiri mai wayo ya ce mun malam ce aka na ce haka ne alhaji ya ce shi daga ne Allah yana buɗa wasu malaman su fahimci wani abin da zai auku na ce da kyau da kyau kuwa akar makallahu ina so ka taimake ni ka gaya mun wade zama gwamnan taraba mai zuwa gwamnan taraba mai zuwa ɗaya yana zuwa gaya mishi sai na ce to ka kaddara ka kaddara an sani sai aka gaya maka me kake so ka yi ya ce wallahi yana so zai gaya wa gwamna ne sai ta kuwajenka ya ce na maka bishara za ka zama gwamna to amma ka mai da ni amirul hajji na ce wannan kadai shi ne bukatanka ya ce yau shi ne bukatanka shi ne kadai bukatanka ya ce shi ne bukatanka ya ce to shi kenan inda ne ta yi zai a gaya maka wata zai zama gwamna yanzu sai ka je wajen ka karoke shi mai da kai amiru da ake shekara mai zuwa kun san dai za a ɗan samu shekara biyu ko uku nan gaba ko ba a yi zaɓe to wata zai zama gwamna ta raba wane ne ba cewa na ke na gani ba amma na san Allah yana da bayansa wanda yake sanar da su to kamar haka haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yayi ana lafiya badar din bata ma zo ba amma yake gaya wa sahabbai kun ga wani dan wani za a kashe shi a badar wani dan wani za a kashe shi a badar wani dan wani za a kashe shi a badar kuma wannan an dawo fa daga wannan ushera kunnan nan ga zuwa na ushera kar ku manta an yi na jumada ula ko a jumada ula akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara da wata hudu a lara'afi wato watanni goma sha shida ko shi ne ka cire shekara wata goma sha biyu shekara sauran wata hudu wato shekara ɗaya da wata hudu a cikin watan juma da'ula manzon Allah ya fita da wa'annan ashabu rasulillahi da kuma abun hawan sarra kuma talatin annabi ya fita da su ana canje-canje tsakanin wannan da wannan da wannan da wannan manzon Allah ya yi wannan tafiyar To, wanda ma ya fita don ya zo ya faro wannan jero na ainihin ayarin fatake masu dukiya ko riga sun tsere, to maza Allah ya zo da shayar din a muna wa malamin mu barka zuwa a she man dan Juma Nero ya iso wannan waje ne albarka. A karan kallahu muna maka barka da zuwa, muna fatan Allah ya ƙara lafiya, Allah ya sa zama lafiya, Allah ya biya bukatu. Allah ya inganta zuriya, Allah ya jikan magabata albarka Annabi Muhammad. To, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ko shairatu ko shairatu nan sunan wani ruwa ne na banu mudulifu waje ne da suke shan ruwa kamar a ce winyo to kamar haka to ya zo dan aka ce mishi waɗannan bayan Allah ɗin sun riga sun tsere alaihi salatu wa salam to shine aka kwana wajen aka gini to an kwana an gini a wannan tafiyar ne a bushaira din nan ya gaya wa babban sahabin nan nasa aliyu na bi dalibi ya mishi lakabi da abu turabi idan ya zai same shi na bacci ya yi zurfi a cikin bacci to maulana rasulullah sai ta bashi ya ce kun ya abu turabi ni ke ya kai uban turbaya haka annabi saboda ya yi burgima a cikin turbayan turbayan duk ya babbata mishi jiki babu wani shimfiɗa kuma kar ku manta an yi dogon tafiya an gaji an yi komai to a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mishi alkunya ko laƙabi da abu turabi to a wannan ushairu a nan annabi yake ba mutane labari abin da zai faru a badar shi kuma kafin a yi badar ma akwai kwariya na nakala wanda ake ce kwariyatun nakalar bayan annabi ya dawo madina sai ya kira abu ubaidatu amiru bin jarraha yake cewa ina son a nemo min labari su waɗannan ayarin fatake na mutanen makka wanda suka tafi fatauci a sham a ina kuke to ya rasulullahi a ina za mu samu wannan labari yace sai kun tafi na halatu kuma wani waje ne akwai gonaki na mutanen makka wajen da yawa wallahu ta'ala alam ko wannan gonar nema lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar garin Makka ya je Ta'ifa ya masu wa'azi yana dawowa suka jijjefe shi da dutse mutanen Makka ya zo yana hutawa sai Adam ma gidansa daga gona ya bashi kayan marmari ya kawo masa kowannan gonan ce ake ce da ita na salatu Allah shi bar makan sani. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace anan za ku samu abin da za ku samu shine sai zaɓi mutane goma sha biyu a ƙarƙashin jagorancin abu ubai da su amiru bin jarraha da shi abu ubai da wani mutum ne wadda ba wuya ya yi kuka ba wuya ya yi kuka saboda ba ya iya zorewa rabuwa da annabi muhammad rabuwa da annabi muhammad yana tsada mishi hankali da annabi muhammad ya kira shi ba shi wannan asanin ya bar wajen manzan Allah amma sai yana ta kuka kuma yana ta kuka kuka ki karewa sai manzan Allah ya ce a kira shi da aka kira shi abubuwa da lafiya kake ta kuka shi ya rasulullahi ai ba sai na gaya maka ba za ki kowa sanin me matsala na ya ce kwarai na sani ba ka son rabuwa da ni saboda haka na maka abuwa sai ka zauna shine manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai kira wani sahabi abdullahi bin jashi sai ya ba shi jagorancin wannan tafiyar to mutane goma sha biyu ne da rakuma shida suna tafiya su kwana su tafi su kwana sun ga wani waje ke an sai rakumin sa'ad bin abi wasasin da na uku masu dan gazuwan su suna kan rakumi ɗaya ne to rakumin su sai tabbata kuma lokacin da manzo Allah ya tura su ya ba shi wasiƙa ya ce karka buɗe wasiƙan nan sai yan kun yi tafiya kwana biyu ka buɗe ka karanta duk wanda ya zai zai ka yi ka wanda ba zai iya jin ka bai dawo idan da aka yi kwana biyun ya buɗe wasiƙa annabi na umarnin su su zarce su tafi wannan nakala din a nan ne za su haɗu da waɗannan ayarin fataki sai shugaban su yi ce to abdullahi dan jashi kenan ce in za ku tafi to ku zo mu tafi wanda ba zai tafi ba annabi ce kar a tilasta to su goma sha biyu ne rakumi ɗaya kuma ya riga ya bata shi ne na sahab bin abi wa qasim da utbatu dan gazwan to wayannan mutane goma su suka yi gaba biyu suka tsaya suna neman rakuma rakumi su to wayannan da suka yi gaba har suka yi sanakala su waɗannan ba su samu rakumin su ba sannan aka samu kwana biyu ko na uku suka samu rakumin su wancan kuma har sun yi sa abin da ya gudana ya gudana suka dawo a ƙarshe dai sun zo suna rudi da su a wajen maulana rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane goma da suka barce suka tafi da suka haɗu da wasu mutane hudu su ko mutanen makka waɗanda kuma suna ɗauke da wani ayari amma asali wa imam ba su ne tajin ba su ma ƙaddara shi ta sa ka same su wato da haka mun ɗan ke sa sai usmanu ɗan mugera sai naufal ɗan mugera su suke tare da waɗannan kuma saboda haka waɗannan sai suka tare a duk wanda yake da wannan littafi muhammadu rila muhammadu rasulullah akwai ya yi shimfiɗa duk waɗannan bayani duk bayanin da nake nan kun je wajen za ku same da sunayen da duk nake ambatawa da suke nan sai suka tafi wajen akwai amrubin halara ne shi ne na hudu amrubin halara ne ga usmanu dan muhira ga shi naufal dan muhira a muhammadu rila arrahitul maktum ya ce akwai usmanu dan abdullahi dan muhira a nan shi nasuwa ya kawo abdullahi kafin mujera a nashi nufa amma yawancin malaman tarihi kun tafi a kan abin da muhammadu rila ya faɗa inda malamai ne na magazi wayannan mutane hudu amurdu da halarali usmanu dan mujera naufal dan mujera da haka mu dan kesanu su mutanen masani sun zo da ayarin a dukiya da suka ribato ko suka zo daga can ƙasan sham su kuma waɗannan a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi dan Jashi. Kuma wannan abin ya auku ne ƙarshen watan Rajab. To bisa ga a saɓani sun sahabban manzan Allah suna ce muna cikin watan Rajab wasu kuma suna ce amon fita wasu suna ce ƙarshen sa wasu suna ce ba ƙarshen sa ba suka yi dai son muhawara amma ƙaddaran Allah ta sa lalle a aukan musu kurun. Shi ko manzan Allah ba cewa ya ku je ku yaƙi ba, cewa ya ku je ne ku nemo labari, akwai bambanci tsakanin neman labarin da a tafi a yaƙi. Da saboda haka abin da ya gudana sai ya gudana saboda wata na amurlahi ƙaddarar makdura. Saboda haka a cikin jama'an Abdullahi ɗan jashi, akwai wakilu ɗan Abdullahi Taini, to shi ne sa abin harin gidan ko ce amur dan halarami ne ya harbe shi kibiya kuma ta kama shi ya fati ya mutu su hudu ne yanzu ga shi an kashe mutum daya ɗaya daga cikin su sauran mutane uku shine na ukal dan mujera sai ya ruga da gudu ya je ya gudu sai ya faci sauran wani nan biyun kuma aka kama su wannan shine abin da ya faru wakiyar abin da ya faru kenan da aka kama sai suka zo madina wajen rasulullahi ko ga limamin shi ma zo wajen maulidi ana maganar rasulullahi shi ma zo wajen rasulullahi muna wa limamin gari barka da zuwa ko muna fatan Allah tsara maka lafiya biya bukatunka da sauran malamanmu da dattijanmu da iyayenmu da suke nan Allah ya ka muku da alkhairi Allah ya biya bukatunku Allah ya sa aljanna shine makoma don girman zatinsa da jama'a kuna jin ga sun wajen manzon Allah. To, maki kullum maki makiya sai suke cewa Muhammadu yana hana a yi ta'addanci, yana ce ta'addanci ba kyau to a bakinsu. To, ga shi a sa sahabbansa sun je sun yi ta'addanci, sun halatta wata mai alfarma. Wannan shi ne dalilin saukar ayan suratul Baqara. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منهم أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أرجو عليك الشناية دليل فكم أن آيتنا وشيني مزان الله صلى الله عليه وسلم yace kar a yi komai riban da suka zo da shi na ganima da waɗannan ribatattu annabi yace kar a taba sai bayani cikakke ya zo daga Allah, sai bayani ya zo daga Allah a sun yi wannan abin ba a cikin watan Rajab ba a cikin watan da kake gaban ka ne, saboda haka ba sun yi ne a cikin wata ne alfarma kamar yadda wasu suke faɗa ba, to nan ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce sai a raba wannan ganimar wannan ribatattun kuma aka yi hukunci a kansu kamar yadda tarihi ya tabbatar. To bayan wannan abinda yake fariya na abdullahi dan jahashi to bayan sa ne sai badar al-kubra to kafin ayi badar din a ushaira annabi ya ba da labarin waɗanda za a kashe su to daga cikin wanda ya ba da labarin za a kashe su akwai umayyatu dan malabu aljumali to wannan hadisi da za mu karanta a gaba akan wannan mutum ne kwaya ɗaya ta za ta yi magana akan umayyatu dan malabu aljumali wane ne umayyatu dan malabu wani kafiri ne babba makin Allah makin annabi Muhammadu to amma Allah ya ara mishi dama ya ba shi jama'a da yawa ya ba shi dokiya da yawa ya ba shi lafiya da yawa saboda haka sai yana yin yadda yake so a cikin wanda hukunta ta musu akwai sayyiduna bilal yaron gidanku ya wahalar da shi wahalar da shi mai tsanani dan a tare kan karfe sanda wa bilal in sai ya bari zafi ya yi sai ya sami shi rigan karfe ya kawo shi rana kuma wannan suka ce aikin haji kun san yadda ranar saudiya yake ba irin ranar mu bane nan saboda haka bilal ya sha wahala a kansa to shi ne nan za a karanta mana tarihinsa wanga imamul buhari zai ringa ɗaukowa cewa sai bayan ɗaya ya ringa karanta mana tarihi daban-daban daban-daban na abubuwan da suka faru a fatar to saboda haka za mu shiga cikin wannan hadisi mu gani babu zikirin nabi sallallahu alaihi wa sallama man yuqtalu bi badari wanda zai ba za a kashe su a badar wanda annabi ya bada labarin imam buhari ya ce حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن علي الجمهي وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد مؤتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة هلوة لعلي أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلجئهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تدور بمكة آمنا وقد أوتيتم السبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتهينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنع أنك ما هو أشد عليك منه دريك طريقك على المدينة فقال له أمية لا شرفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال بما كتا قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له بمكة قال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا جيركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تهلبت وأنت سيد أهل الوادي تهلبوا معك ولم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بئيرا بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان تسخذيني فقالت له يا أبا صفوان قد نسيت ما قال لك أخوك اليسربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا أقل بهيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر wannan hadisi imam buhari ya same shi wajen malaminsa shine ahmadu dan usmanu Allah ba mu albarkacinsa babban malamin hadisi ne wadda aka yi shi a kufa kuma daga ƙarshe rayuwarsa ya zo koma basra ana mishi kunya da abu abdullahi kuma abin mamaki yana da ruwaya a cikin sihahu jiddi yana da ruwaya a buhari da muslimu da nasa'i amma bai da ruwaya a sauran littattafan nan guda uku kurin za ka samu ruwayansa a cikin wayannan littattafai ne guda uku babban malami ne masanin hadisi kuma tsika malamai sun amince masa shi ahmadu dan usman to daga malaminsa Shuraihu dan Maslamatu shi ma mutumin kofi wanda yake mai yawan gaskiya. Shi kuma wannan malamin bai da ruwaya sai a littafi biyu, Buhari da Nasa'i, amma a sauran littattafai hudu ba da ruwaya shi. Galadiman gari ya zo muna mishi barka da zuwa a wannan waje mai albarka. Allah ya mu dashi. Da jama'a kun ji wayannan malaman guda biyu duk manya ne, amma na farko yana da ruwa ya littafi uku na biyu yana da ruwa ya littafi na biyu sai kuma malaminsa shine ibrahimu dan yusuf wannan babban malami ne shi kuma yana da ruwaya a cikin alkutubu sittat ba kaman almajiransa ba babba ne kwarai kuma dukkansu mutanen kufa ne amma daga ƙarshe na farkon ya koma basura to bayansa ya samu hadisin daga babansa shi Ibrahim dan Yusuf wato babansa Yusuf shi Ibrahim shi ne da uban shi ne Yusuf shi ne yake cewa Ibrahim ibn Yusuf an abihi ay Yusuf to shi kuma Yusuf wane ne sunan babansa shi ne ce abi Ishaq wato yadda karatun yake Ibrahim ibn Yusufa inu abi ishaqa haka karatun ne yawa shine an abi ishaq kala sai shi haddathani amr ibn maimun to wannan babban tabi'i a babban sahabi ne sahabi ne na manzon Allah ya riske jahiliya ya zo ya musulunta amma yawancin ruwayarsa daga sahabai ne ɗan uwansa Allah ba mu albarkacinsa ya bi mu'azu dan jabali ya fi shi lokacin da manzan Allah ya aike shi ya tafi yamma domin Allah da iko kuma haka Allah yake yi shaninsa. Daga ran da ya fara ganin mu'azu ɗan jabali sai ji a duniya ba zai iya rabuwa da shi ba. Kuma ga annabi na da rai. Abin da ya kawo haka annabi na son mu'azu ya shayar da shi wasu abubuwa na alkararai. To abin kuma ya yi tsarayani a jikinsa. saboda haka shi ma wannan sai zuba zai iya rabuwa da shi ba shi ne maimunu din abudul maimun da zai tafi sai dai shi lokacin da mu'azu dan jabali kun san rayuwar shi bai tsayi ba yana cikin kuruciya ajali ya saukan masa to da ajali ya saukan masa sai ya sake nema daga cikin sahabbai inda zai je ɗalibta to shi ne ta wajen abdullahi bin mas'udi amma malamin sa na farko shine Mu'az bin Jabal malamin sa na biyu shine Abdullahi dan Mas'ud to shine mai ruwayar wannan hadisi annahu sami'a cewa shi Amr dan Maimun ya ji Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah kare ta gare shi haddasa yana zantar da hadisi an sa'ad bin Mu'az daga sa'ad dan Mu'az babban mutumin nan da annabi ya same su a Madina wanda su suka taimaki manzon Allah ga Sa'ad bin Mu'azu ga Sa'ad bin Ubadatu wannan daga Hazrat wannan daga Aus to su ne nan hada su ake kiran su Lansaro kamar yadda muka yi tarjama kwanaki a inda ba manta ba to kun ga wannan yana daga cikin ruwayan sahabi daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya ce ya ji Sa'adu dan Mu'azu yana yin hadisi. To me yin hadisin to shi ne za a gaya mana. Kar ku manta Imamul Buhari ya gina wannan babi ne ya nuna muku girma da daraja na Annabi Muhammad. Allah yana sanar da shi wasu abubuwa wanda mutane ba sani ba. To daga ciki akwai cewar wanda da su mutu a a fatar Allah biya sanar da annabi Muhammad. Dan ya samu nutsuwa, to kuma shi ne aka gina wannan babi a kansa. To saboda haka shi wannan sa'adu dan Muhammad ya ce, annahu qala haƙiƙa ya faɗa kana sadiqan li umayya bin halabi shi sa'adu dan Mu'az aboki ne na umayya dan halaku al-jumali shi kuma umayya dan halaku jama'a ku za ku mamaki a Makka yake, shi kuma sa'ad bin ma'azo a Madina yake. Wannan Allah jefa mishi son annabi, wannan kuma Allah jefa mishi ƙin annabi, wannan Allah ba shi kuɗi, wannan ma Allah ba shi kuɗi, wannan Allah ba shi magoya baya, wannan ma Allah ba shi magoya baya. To ga shanin ba su je ba abin da Allah da iya ba. Shi yasa muna roƙon Allah dai ala ayyuka hali. Allah ya sa mana son annabi tare da yin annabin Allah azaba ne babba. To aboki ne na umayyatu dan halaf. Wa kana umayyatu shi umayyatu idza marra bil madinati nazzala ala sa'di. Idan ya zo zai wuce zai tafi harkansa a Sham sai biyo ta Madinatul Munawwaratu to a gidan abokinsa yake zama Sa'ad bin Mu'adh. shine na ake gaya mana wa kana umayyatu idza marra bil madinati nazala ala sa'd wa kana sa'd idza marra bi makkah nazala ala umayyatu shima shima kuma sa'd dan mu'az in zai tafi harkan ka je ce ake ibada shi ma an yazo makka sai da gidan sauka sai gidan umayyatu dan halabu Allah da yi koyi wannan masoyi wannan maki kuma haka Allah ya koyi sha'aninsa ta'alu lima yuridu Allah ba mu albarka annabi Muhammad to shine abin yake faruwa haka wa kana sabu falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama almadinata yayin da annabi ya hijira ya bar makka ya dawo madina in talaqa sa'adun muqtamira sai sa'adu dan mu'azu ya ji ya je ya yi ibada bi ma'ana ya je ya yi umra don tun kafin zuwar annabi muhammadu ana aikin hajji sai dai yin nasu ya bambanta da namu don manzan Allah ya zuwa wasu canje canje to sai ya ji ya je ya yi umra don haka sai bar madina ya taho makka gashi nan muna bin shi tiran tiran gashi ya shigo makka faƙalar umayyata da ya zo makka din mota miran ونزل على أمية كيف كان وزن أبو سنش أمية دان عرب فقال لأمية سيجا أمية ليبا بن لكاوني أيكن يباداني نازوني يأمرا دانك انظر لي كلمة من وني لوكشي كدوبا من وني لوكشي انظر لي ساعة lokacin da nake son nan halwatin lokacin da ba kowa domin shi sabu ya san ƙiyayya da yake tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba in sun gan shi to wani abu na iya faruwa wata yake ya zo ya zarce gidan abokin kuma ku su san ya zo ba shi ne yake gaya abokin to ka bincika mun in ba kowa sai zo yi tsawaje na in aikin haji nan tafiya ji nan koma to shi ne sai suka shawari da suka yi ittifaki lokacin da ba kowa lokacin da rana yi zafi wajen sha biyu ko shi ne sai gaya mishi la'alliya an adofa bil baiti lan haƙiƙa ne zan yi ɗawafi a ɗaki bi ma'ana yi ibada na na umra to fakara jami'i sai abokin na shi fita da shi ƙariban kusa bin nisbin nahari da rabin rana kamar sha biyu kenan to abin da ba a son sai faru falakiyahuma abu jahal to sai wani mummuna mummunan maki na annabi Muhammadu Abu Jahl sai ga mudan su faqala sai ya ce ya Aba Safwan ya kai Aba Safwan wannan alkunya ne na Umayya dan Halafu al-Jumayi man haza ma haka wane ne wannan tare da kai faqala sai ya ce haza Sa'ad bin Mu'adh wannan Sa'ad dan Mu'adh ne فقال له أبو جهل وفي أبو جهل يبيع مكة كنت مجين أدين محمد يشي ألا أي بمعنى نعم أراك ناغننك فتوف كان عند واجب مكة مكة أداشن كعبة آمنا كان آمين تشي wato har ka ji daɗi ka zo kana kewayawa a ɗakin kaba kana jin daɗi a halin waɗar hutu su mata hakika kun ba wawaye wawaye yana nufin sahaban da suka yi kaura daga makka suka dawo madina su ba su jam'i ne na saba'a wato wanda suka karkace su wanda shiga addinin musulunci zuwa wajen suna cewa ya karkace kuma ba karkacewa ba ne da shi yasa aka gina kalman su ba su jam'i ne na sadi'u sadi'u wanda bai da hamza shine gairu mahmuzun in ba hamza sadi'u in kuma an masa alhamza zai zama saba'a to duk da jam'i ne na suna aka kawo wato kun je kun tara karkatattu wato a harkar wani nashi kun tara lalatattun mutane a madina kun karje su munan mun kore su kun karbe su ta ji karya wai sun kore su a halin Allah ne cewa manzan Allah ya hijira don ji wannan wadda antum kuma kuna rayawa annakum hakika ku tansurunahum kuna ba su gudumawa wato inunahum kuma kuna taimakon su wato wannan fa kowa ya zagin kasuwa ya san da wanda yake yi ɗansa yana magana ne da ɗansa Muhammadu yasa Abu Jahal ya riga ya tabi saboda kalmomi da yake gaya wa annabi ba su da daɗi ba wanda zai gaya wa manzon Allah saba'a kuma ya sha lafiya wajen Allah ba zai yi ba ta amma wallahi ji Abu Jahal kenan yace ina rantsuwa da Allah laula annaka ba domin kai din nan ma Abu Safwan kana tare da Umayyah dan Alfu ba ma raja'ata ila ahlika salima ce wallahi da ba za ka koma ahalinka kana lafiya ba wallahi da mun san da za mu yi da kai za mu maka ko doka ko za mu kashe ka abin da yake gaya masa kenan ba kala lahu sa'adu shi sa'adu ba kan wallata ba ne ɗan uwa musulmai idan kana mumini karka kaskantar da kanka to shi ne sa'adu shi ma sai gaya masa warafa a sautahu ya ɗaga muryarsa da ana maganan ƙasa-ƙasa ne, sai daga muryarsa alayya kansa, ya ce, Wallahi na rantsuwa da Allah ji sabi, da in manata ne, idan ka hana ni haza wannan ɗawafi a kaba, ka hana ni ɗawafi a kaba, ko kai mun wani sharri ko ka sa aka fige ni, ko aka yi mun wani abu, ni kuma idan na koma Madina, la'amna annaka, wallahi zan ana ka, kai da jama'anka, ma huwa shattu alaika, abin da ya fi tsanani a gare ka minhu daga wannan tawafi. To shi ne ce, a, haka ce yi, to me za ka mun, me za ka mun, me ta kuma su kare, to shi ne sai amsa masa, dari ƙasa alal madinati, hanyar ka da yake bewa ta madina za ku tafi fatauci a sha, ba ku da wani hanya sai wannan, kuma mu ne mutanen madina. Saboda haka, in ka ga za ka wuce kai da jama'an ka ne kuma da nawa jama'an a lokacin zan nuna iko na kuma ya san haka ya san lalle in ya taba shi abin da zai faru kenan fa qala lahu umayyatu sai umayyatu dan halafu abokin sa'adu din yace la tarba sautaka ya sa'adu sa'adu kar ka daga muryanka don lokacin ransa ya riga ya tashi ya daga murya yana magana da karfi yace to la tarba sautaka karka daga muryanka ya sadu ya kai sadu ala abin haka ne a bisa uban masu hikima shi ne malam yake cewa wani hikima gare shi tunda bai samu annabi muhammadu ba ai ya kare ya yi asara eh abul hakan wai haka ake cewa da shi sayyidi ahli wadi kaji wai shi ne shugaban mazauna garin makka eh wannan kwari Allahu akbar wa qala sa'adu sai sa'adu ce dana anka dana kyalin da shi kaga kai abokina ne ya shiro kyale ne da shi dan ya gamna garin sa ne yake so mun barazana to ko a nan din ma bai yi mun barazana ba da jama'a haka mumini ba ya kamata ya zama kar ya bari wanda ba musulmi ba ya mishi barazana ya umayyata ya kai umayya fa wallahi ina rantsuwa da Allah to to nan ne to nan silili nan ne sirrin wannan hadisi da Buhari ya gina hadisin to nan ne sirrin yake yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك eh rai ya bashi ya suna ranzuwa da Allah wallahi na ji manzan Allah yana faɗin cewa ai su za su kashe ka su za su kashe ka gare sai hankali kuma ya tashi hankali sai tashi ba ku gane karatu ba. Abu Jahal ya zo ya samu ta'adu da abokinsa, ta'adu bin Mu'azu daga Madina musulmi, Umayyatu bin Harbin mutumin Makka, jama'a kun gani? Ku shi ne, shi Abu Jahal yake zagin sa'adu, yake zagin sahabai, yake zagin manzon Allah. Shi kuma sa'adu ya kasa jorewa shi ne ke ba shi amsa. shi ne shi abokinsa umayya ya ce karka yi haka wannan shugaban jama'insa ne kaza kaza kaza kaza kaza ya ce hau da kake wuri kare shi nan annabi ya ce so da su kashe ka jama kun gani shi wanda kake karewa yanzu shi zai kashe ka kaga ya yi tonan sirili eh to shi ne nan sai ya faɗa to da ya faɗa wannan kalma din inna muqatiluka kala sai ce to za su kashe ni nan bi masaka a nan garin maka ne a cikin garin maka kala la a gare sai abokin na shi ya ya ce a ni ban sani ba amma annabi ya ce musu a badar amma sai ce a ban sani ba fafazi alizalika umayyatu faza an shadida sai umayyatu ya tsorata ya firgita firgita mai tsanani me yasa ya firgita ya ce alimtu anna muhammadan la ya kuzi ya ce na tabbata na yi san annabi zai karya in dai har ya faɗi wannan ba ba ba guda su kashe in dai annabi ya faɗa kuma annabi ya faɗa ce to dan haka ya tsorata ya firgita kwarai falan mara ja umayyata yayin da umayyata ya koma ila ahli zuwa wajen matansa kala ta ya ce mata ya umma safwan ya uwar safwan haka yake kiran matan nasa umma safwan ya ce ummu safwan alam tara ma qala li sa'adun yalla kin ji abin da aboki na sa'adun ya bani labari ko ya gaya mini din nan kina da labari qala sai ta ce wa ma qala laka me ya gaya maka qala sai ya ce za'ama ya raya anna muhammadan lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akbarahu ya ba su labari annahum haƙiƙa su Abu Jahal da irinsa irinsa qatilai su ne za su kashe ni fa qultu lahu sai na ce da shi bi makkata a makka za a kashe ni qala la adri yace ban yi sani ba wa qala umayyah sai umayyah yace wallahi la akhruju min makkata na ce ba sai na fita na je yaƙi a kuma za a kashe ni ba ya ce wallahi ba zan fita ba ba ne ba yaƙi na yanki lakin wa kana amrun lahi kaddara masura eh amma ya riga ya yanke amma a sadiqul masduq ya riga ya buga mishi tambari sai ki taba wallahi sai ya ce ba shi sa sai na Husaini da ake ce karka tafi Karbala mun ji kakanka ya ce za a kashe ka can ya ce idan labudin tafi a yanzu mutunan tafi tun da ya riga ya faɗa ya san kar magana ya ƙari to idan ban tafi ba ai kakana zai zama ya yi ƙarya ke kuma Allah ya tsare shi da yin ƙarya to shi ne wannan waƙiyar da yake faruwa shi umayya dan halabu ya ce ai ba ni ba fita wallahi la aqaruju min makkata ba zan fita ba to falan ma kana yawmul badari to ga ranar badar ya zo an yi abin da aka zo aka zo aka yi shela ku kawo gudumawa Muhammadu ya je zai kwace muku dukiyan lamlam ɗan amru alkifari shi ne wadda aka haiku yana zuwa a kan taguwarsa wannan rakumi ya yanyanta kunnanta ya kama rigar kojoya ya zauna a kan abin abin hawansa yana kallon kuturi ya ɗaga murya ya ku jama'a maka gudumawa gudumawa da Muhammadu da jama'a kula sai sun ɓace muku dukiya wannan shi ne abin da ya faru a yakin badar da shi ne aka tattaso to ko abin da ake yi yi wanka umar ya fi gina halabin yana zaune kin ya ki motsawa duk manya wani wani wani wani ya ki motsawa abu da aka ce mishi umar ya ba ko motsi ya bauta ne shi ya zarrashe shi ya gagara musu daɗa ɗan magana amma ya ki motsawa ya yi ya yi da shi ya kai ba a gaban kansa a yake magana ba wato dama kai yi so maganin da ya fada ya tabbata so kake a kashe ni dama an sheko ne ko ne so ne ka ga shanin Allah da Abu Jahl ya koma sai je ya hayan wani sojan haya shine ukbatu bin mu'ayyid ya bashi kudi yace mu mu larabawa akwai wani abun kunya wanda duk balarabe ba zai so a mishi ba. Menene wannan ya ce a nemi kasko, kasko wanda ake jin tumi da shi, irin kaskon da ake hura wutan nan. In yana cikin jama'a, ka zo ka ajiye kaskon a gare a gabanka, ka ce ga shi ka koma gida ka zauna da kai da mata duk da to balarabe a rayuwarsa ya ji jinin wannan. Kamar ku yi anguri. ko ya hankuri gaban ba shukuri ne ka ce mishi yana abin kuma a gaban matansa yaya lamarin zai kasance ku je ku tambaye malam tun juma nuru kan labarin ya eh baya so ka ce yana abin kuma ka faɗa a gaban matansa la ilaha illallah ka jawo masifa to haka balarabe ka kawo mishi kaskancin wuta ka ce ya koma ya zai zauna da mata wato kamar da shi mace ko wato shi ba namiji ba sai abu jahal ya zo haya ukubatu bin abi aiki ya biya shi kudi sai kuma ukubatu irin wawayen garin nan ne duk irin abin da ake so a yi na waranta inda za ka ba shi aljihunsa zai ɗauka zai yi ana ba shi kudi kudi ya shiga aljihun zai ɗauko farko ana tara na garin sai a wani ruwa an ce gindin ka'aba kurin da ya zo sai a ce kakkan a gaban shi ja can mace kurin je ka cuta ka ji tuni da kai da iyalanka la ilaha yawa Allah hada ba da shi ba ya tashi ya caji to ni din ni amin haka saboda amrun lahu qaddara masura kace ƙarya ne wa ma ne zai riga ni fita ai ba ni riga ni fita shi wannan to shi ne sai dawo gida ya gaya matarsa kin ji wulakancin da aka don fita yakin nan wallahi sai na fita ya ce mai gida zauna da zauna ya fita mishi ruwan sanyi ka manta labarin da ka bani abokinka mutumin madina nan wanda ya ce in ka fita za a kashe ka ka tuna ya ce na tuna amma sai na fita saboda Allah ya riga ya shirya amrullahi kaddara makdura ya ce to amma wani gida ba ki sani ban na da wani flat akwai wani wayo wannan na rakunin da ya kowane rakuni kwato. Wata ba ta Allah Allah ka tsare mu. Eh, ta zara mun tafi, ni ba zan shiga cikin yakin ba, don tsaya daga baya baya. Ta tsoron wani abu ya motsa, na tsalle na ɗaga rakuni na na kare shi, to ina da ke shi ya fara gudu, ba wani rakuni da zai iya riskana. To wannan zai fitar da shi a wajen Allah, to hakan yi aka tafi to lokacin abin da ya gudana ya gudana a ya manta da rabu da jama'a ga shi an zo gada ga shi an haɗu kuma wani laba wani wayo da yi ya fito da dukiya da silke masu yawa matan shi ta ce mene sirri ya ce sirri in san mutanen muhammadu nan yunwa ya dame su abin da za su ci ba su da shi saboda haka duk wanda ya zo zai kama ni idan na cire dukiya na bashi ko na bashi sulke yana ganin kudi sai bari ina zuba ni shi ba sai bari to amma wannan ya amfani bai yi amfani ba ya zo da kayansa ya ki ya cire ana kashe waɗanda ake kashewa kama wanda ake kama can sai bilalu ya hango shi sai da na bilalu ya habashi dan samu dan afirka shi ne kabbara allahu akbar yace ya sada rasulullahi haza umayyah bin halaf ar-ra's al-kufri la najata in naja yace ya sada manzon Allah ga umayyah dan halaf shugaban kafirci lalle gudumawa to shi ne fa sahabbai sai aka kawo gudumawa shi ya san abin da yawa dolal wahalan da ya bashi azabtar da shi da ya da sauran to shi kuma shi kuma ya fi ɗan malabu ya yi ta leƙawa ko zai ga abokinsa mutumin madina shi ne sa'adu ɗan mu'azu bai gan shi ba sai ya tuna a zamanin zaman makka wane ne babban abokinsa sai ya tuna abdurrahman bin aufi sai ya ce to alhamdulillah yanzu ya samu hanya ana cikin haka ko sai ga abdurrahman bin aufi ya ce abdurrahman zo ka kama ni ne in zama bawansa jama'a wuya ya wuya saboda ya ga mutuwa mirara ya ga abubuwan da ake yi ya san ba zai tsira ba kuma jama'a ko kun san umar ya fi ɗan halabu irin mu na irin na ne irin na haka ƙato ne ga tumbi ga jiki ba ya yi rubu ƙato ne tike ki yadda wata masar ramani bin abu ramanin zama bawanka ya ce masa haka eh Abdurrahman in da yana wani ɗan haka haka. Jama'a muna cikin tarihin annabi ne. Sai fa dole wasu abubuwan da mun dan tsike su su. Sai fito da wayan nan dukiya wanda ya fito da su daga gida. Ba ka son kuɗi ne ba ka ga dukiya. Kuma na zo da rakumin da ba rakumi kamanta. Ku fashi duka kuma in har ka bari na tsira wato kai ka taimake ni na tsira ka san ni ne arziki ne na koma maka zan turo maka da dukiya abdurrahman bin auf ne yadda ya kama shi to anan akwai bayani dan kar mu bar ganyen ba mu juya ta ba mutane su ɗauka wani abu domin da za su zargi abdurrahman bin auf su mai da takkubansu da wukaken su cikin kube randa annabi wannan mu'ujiza a kushairat cewa za a kashe wannan bawan Allah Abdurrahman bin Azim baya waje bai san abin da ya faru ba wanda suke wajen su sa'ad bin Mu'az ne su ne suke da cikakken labari annabi yayi wannan hadisi wato shirka a kan ma wanda suka san annabi yayi wannan hadisi ba su wuce mutane goma ba kuma kwata-kwata sayyidina Abdurrahman bin Azim baya cikin abubakar ma da tsawon wani hadisi ba bare wani sa da saboda haka ko da shi abdurrahman dan auzi yake ba shi kariya da yadda wancan labari na annabi kuma wallahi da yana da wannan labari na annabi da shi ne da kanshi zai fara kashe umayya amma dai da labari saboda haka sai ya ɗauke shi ya kama shi to jin daɗin umayya an tsare shi sai ce ga ɗansa aliyu a haɗa su su kenan ga umayya ta bin halifin ga shi aliyu dan umayya to shi ya fi ramani bin abu ya rike ku kuma already shi sayidu na bilal ya hango su kuma ya yi kururuwa ya ce a kawo gudumawa to shi ne jama'a aka kawo gudumawa ana nufin jama'an sahabai to na biya muku tikeke ne a jiramai na ce ikutu mana ikutu wani gudu ne tun buliki wani gudu ne dan na ku koyo fito ya zo ce kai za ka da suka bar babanka ga babanka zai sake dawowa to haka dai haka dai har sa bai suka zo to da sabo suka zo Abdurrahman bin Auf sai mai da hankali akan shi wannan Umayya bin Halab ya kyale Aliyu sahabai ko aka yi ca aka kashe Aliyu dan an kashe Aliyu aka dawo kan umayya to shi umayya ƙato ne abdurrahman ya rasa wazo da shi da kwazo kuma sun yi tambazo ya shi ka gani ko kwanta a ƙasan haukanka to shi ne kwanta a ƙasa to kama ya ya kwanta a ƙasa kamar nuna wani kwanta a ƙasa in ce a nuna to shi ba na kuma na zo rufe ko kai na zo rufe ayya abin da ya faru kenan wannan shi take ko kuma da zaman na waje mutum na gadon kullum ko kawo kanta ko kuma ku dubo ƙwarewa irin na ashabu rasulullah ko suka tuttur ku sa kan gwiwoyin da tsinin mashi masu tsinin takobi sai a ringa sukanta ana ba ta ba ka bace a jira ma ana sukanta aka yi kaca kaca garin wannan soke soke ne har wani ya soko zuciyarsa ya soke ta ya mutu ai rube waye rube waye kuma ya ɗan hannu ai rube waye waye yake yi to wannan ra'asul kufri abin da ya same shi kenan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya ba da labarin wannan abin zai faru kuma gashi ya faru to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a irin wannan babi ne za ka ga abin da Allah ya sanar wa annabi bai sanar mana ba akwai wani matsala guda ana yawan tattauna ta amma dukkan mu mu biyu abu dai muke magana ga amma ba mu gane ba cewa annabi ya san gairi annabi ya san gairi mu ɗan da rika muka ce ke wanda kuma ba haka suka ce ogo ya ka ce to a ƙara bayani sai suka ce abinda Allah ya sanarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda bai sanarwa kowa ba kuma su sun yi imani lallai akwai wani abin da Allah ya sanarwa annabi wanda bai sanarwa kowa ba to su a wajensu ba sa kiran wannan gauri suna kiran koyayyun abubuwa da Allah ya sanarwa annabi to mu kuma na wajenmu muka ce to wannan koyayyun abubuwa wanda Allah ya sanarwa annabi shine muke kira gauri me zai kawo mana bambanci abinda tun muke maganganu a kai mu yan ɗariƙa da wannan ba yan ɗariƙa ba abu ɗaya ne amma kowa da yadda yake hango shi su sun ce Allah ya sanar wa annabi Muhammadu wasu abubuwa wanda bai sanar wa kowa ba sunansu boyayyun abubuwa ba za a kira su gaibe ba mu kuma a wajen mu muka ce to ai wannan shi ne gaibe to ai wannan matsala ina ga an wuce shi ba sai mun tsaya kullum muna ta maimaitawa ba abu ɗaya ne muke maganganu a kansa ta fuskoki daban-daban to shi ke nan magana ya ƙare gwaza ne ake ambaton gwaza wani sai ya ce makani to ai shi ke nan ai sai abu ɗaya ne abu ɗaya ake magana a kansa illa da hausan kowace gare ga yadda suke kira to haka lamarin yake to saboda haka wannan shi ne annabi muhammadu saboda haka mu ƙarasa wannan hadisi da aka yi wannan bayani mu ga abin da shi sa'adu ya faɗa. Za'ama anna Muhammadan akbarahu annahu qatili wa qult lahu lima qata qala la adri wa qala umayyah wallahi la akhruju min makkah to kada ma kana yawm badrin yayin da kasance ranar badar istanbara Abu Jahl annasa Abu Jahl sai motsa mutane bi ma'ana ya zaburar da su ya zaburar da su su fito su je yaƙi kada sai ce adiriku ku riski irakun wato dukiyoyinku ayarin fataki ne su ne iyo dama ku fito ku kare dukiyoyinku fakari a umar yadda an ya farja umar yadda dan halabu sai ya kyamaci fitowa ta taru abu jahal abu jahal sai ya zo fakali ce ya aba safwan ka ji wayon da ya masa ya aba safwan innaka haƙiƙa kai babban mutum ne mata ya raka nasu idan mutane suka ganka kasta halabta kayi jinkiri baka fito an tafi wannan yaki da kai ba wa an ta sayyidu ahli wadi kai ne shugaban wannan gari na maka da hallabu su ma za su jinkirta ma aka tare da kai falan ya zalbihi bai gushe da shi ba abu jahal shi abu jahal hatta kala har ya faɗa amma in galabat ne tun da bai karin jayi wannan jumla na cewa falam ya zalbi ya abu jahal shi ne na fasarta mu ya je ya yi hayan ukubatu bin abi mu'ayyin dama wawa ne ya bashi kuɗi ya ce ɗauki kaskancin wuta ya kai gabansa ya ajiye a cikin mutane ya masa dabara amma abuja shi shi wannan fulan ka kiyaye mutum wanda ya duka kwarewa a cikin al'amura sai shirya maka wani plan wanda kai baka sani ba da saboda aka sai tura shi sai ka abin da za ka yi ya je din to shi ne daga ƙarshe shi umayyadu dan halafu ya faɗi wannan kalma nashi ƙale ce amma in galabata ne yayin tun da karin jaye ne ko wallahi na rantsuwa da Allah da ashariyanna wallahi zan sayi a jiwata mafi kudu mafi lafiyan bakirin rakuni rakunin da tafi kowace gudu kuma abin mamaki jama'a lokacin da aka fita yaki in an taro za a ɗaɗɗaure dabbobi an taru shi ba zai ɗaura dabban ka ba sai zauna kusa da ita ya tsari ya igiya ya ɗaura mata a kusa yana hannunsa a hannun nasu ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe da ita zai bacci ya ɗanta da kansa saboda ta tashin roƙi kurin ya je ya haure bakura da gudu yana da kan anan ne mutuwa ta wata na wurin lahi kaddaran masura Allah kuma abin da ya riga shirya ya shirya da jama'a kun je shine na ake karantar da mu to shi ta kuwa dan umar ya so ya sayi rakumi da ta kowace inganci sun makala sannan umar ya sai umar ya so fada ya ummu sabuwan ya ce uwan sabuwan jasu zini shirya mun kayayyaki na na yaji yi min shiri yi min kamara fakalan lahu sai ta ce da shi a da gida ka manta ne ya ba ta ruwan wa karna zita ma kala laka abokan yasir biyu awoka dan uwanka al yasir biyu mutumin ya tsari ba shi sa kai karatun da cewa wato dan madina ka manta abin da ya gaya maka ne kuma annabin sunan baya karya kala la shi ba manta ba ma uridu an ajuza ma'au kaji wani dabara ai ba zan wuce tare da su kan iyaka ba nan dinga yin baya baya baya baya illa qariban kusa kusa kada ma karaja umayyata yayin da umayyata ya fito a kaza sai ruku la yanzuru manzila baya sauka a masauki illa akala sai ya ya warware ta baibayi wannan ba ya yi ta baibayi ba sai ya warware ta baibayi bagera na rakuminsa dan ya tashi gudu ba sai ya kunce ba. Kalam ya zan, bai kunce ba da zalika da wancananka, hatta katalahu Allahu azza wa jalla bi badar. Har Allah ya kashe shi a badar a hannun su sayidina Bilalu da sabu Bilalu din. Bilalu ya ji daɗi ya murna saboda ra'asul kufuri an halaka shi. Allah ba mu dacewa abinda muka yi kuskure daga gare mu kenan wanda muka faɗa daidai daga malamanmu saboda haka in akwai tambaya ce ko biyu za mu amsa kafin malaman mu su zo su mana addu'a. Jama'a sannun ku da hankuri sannun ku da jimurin sauraron mu. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah muku albarka, Allah ya biya bukatun ku, albarka annabi Muhammadu, Allah ya sa aljanna shine makoman mu baki da dan alfarman shugaba sallallahu alaihi wa sallam. Me yake cewa cikin tambaya? Tambaya na farko yana cewa Assalamu alaikum shehi. na ji wani malami cikin karatu yana cewa shi giya a kan kanshi idan aka sha shi ne matsala idan aka yi ibada amma don ya taɓa tufafi wannan ba damuwa ba ne ne ne gaskiyan bayani shi to mun da malaman mu suka gaya mana damuwa ne amma shi tun da ya tabbatar da ba damuwa muna roƙon Allah ya ringa zuba jiya a jikinsa yana ibada da shi. Mu dai ba mu kan giya ta ba mu, bare har mu sha shi. Amma tun da ya ce lalle abu ne mai tsarki to Allah ya haɗa shi da giya. Hai, wato abu ne mai sauki. Ko malamai yawanci su ne fitinan al'umma. Me kawo ne matsala? mutumin da bai iya alwala ba sai kake gaya mishi wai in gaya ta babu sun da babu ne me ya kawo wannan ba za ka gaya mishi abin da zai mishi amfani ba yanzu giya ya kai mishi wannan shi ne abin da zai mishi amfani malamai su ne wato kowane malamai wai yana so ya kawo wani abu a ce wai da shi shura ai ni na fara kawo kaza kuma wannan abin fitina ne malamai ku ji tsoron Allah magana da na ta faɗa ce kenan na yi ta kira ga malamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah yanzu wannan magana da za a kawo shi na fa'idarsa ai ka gaya mishi mahimmancin ko talati ne manzon Allah sau ɗaya ta ya fi wannan ne kawo maganan giya ya taɓa mutum ba komai sha ne aka hana to ne ta aka hana shan an hana shan akwai akwai laifi kenan to amma ya taɓa cikin ka ba kuma ya taɓa cikin kai annabi ne ka da yaka ba shakka akwai matsala na malamai da suka tattauna amma irin wayannan abubuwa malamai ku daina kawo su cikin jama'a ba harka ne na jama'a ba harka ne wanda yake ya keɓanci malamai in ana yin haka sai a ta jefa shigowa yanzu mai wannan fahimta abin da zai zo fahimta ba nan gaba shan giya ba babu laifi dan malam ya faɗa in ya taɓa ka ba laifi kaga sai a matsa gaba to in ka sha ma ba laifi Allah ya tsare mu Allah ya kare mu albarka na Muhammadu jama'a akwai laifi in ya taɓa ka sai ka wanke jikinka na'am
akaramakallahu mutum ne yake sallah sai yanke ya kai gwargwadon sati ɗaya da yi sallah ba to lokacin da ya dawo sai ya sake tuba ne ya ci gaba da sallah ko kuma
eh an shi ma ya faɗa ya tuba saboda ya nufi ya tuba ya jaddada imaninsa ya samu wani malami ya lakanta mishi kalmar shahada sai dawo ya ci gaba kuma da ibada wannan shi ne kuma wanda ya bari bayan nan yana kanta har abada ya rama ba a yafe mashi ba don ya san wannan Allah ya fi mana.
menene hukuncin malami wanda baya cika alkawari
ai ba malami ba duk wanda bai cika alkawari ya yi laifi sai dai a wajen malami ya fi tsanani saboda shi malami masani ne to malami ya ringa cika alkawari shi ne abin da ya kamata Allah ya taimake mu mu ringa cika alƙawarin abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana.
Gaskiya ne a cikin sunayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akwai ya malahu da ya marja'u.
Eh a cikin wani nasuwa na Maulana Shehu Yusuf Annabahani ya zo da su. Ya mala'u ko ya malaya. aka ce to menene ma'anan ya mala'u ko ya malaya a wannan wazani shine ake ce Allah wanda yake azurta bayansa ba tare da ya lissafi ba shi yasa wasu malamai suka samu sirrin shi malaya malaya din suke karanta ko dubu saba'in ne mutum sai ɗan tsinci kuɗi haka hanya shi ta nan da wasu da
ya malaya ya malaya ƙwarai kuwa dubu saba'in da bakwai za ka yi tsuntuwa ƙwarai kuwa za ka yi ko? linjaye a mishi fataha sai lanjaye a mishi fataha sai ya ara malaya ya malaya insha
akar makallahu wannan yace shi ne ya buƙaci matarsa har sau hudu amma ta ki ta juya mishi baya shi ma sai ya fushi sai yanke gwargwadon wata shida ba zai kusance ta ba shin yin haka yana da laifi
a dan Allah ya hankuri ya duba girman Allah da annabi Muhammadu ya hankuri da ya hankuri da bincike ta me ya sa ni ta yi haka ko dai ba a yi ce ba ne ba ne kuma za a sha garni amma ba ce ba ne ko ya ne lamarin amma ta yi hankuri karkadin na ita matan jama'a in za mu gina matanmu to abubuwa da yawa za su faru saboda kuke ganin su na suna da taurin kai iyaye na ma kai taurin kai to ku yi hankuri a daidaita a yi abin da ya kamata a babin musulunci wannan shi ne kuma muna roƙon iyayen mu mata don Allah don girman Allah in dai ba wani larura ne rashin lafiya ko wani larura da ta bijiro ba idan mijin ya nemi ya kwanta da ke karkike musulunci haka ya tsara shi yasa wani lokaci muna wani shari'a a irin wannan babu sai ita matar ta ce wallahi malam ina rantsuwa da Allah in dai zai bani abinci ya bani abin sha da sauran mu kwanciyar mai kwanciyar banza sai mu shekara goma na ce ƙarya kike munafuka shekara goma jiran wa to suka halicci kanki Allah da ya halicce ki wanda ba za ki iya ba wanda ba wani damuwa ta ji wani barazana ƙarya ne sai na Umar dan Hattabu ya tambayi sai da suna habbatu matan manzon Allah nawa ya mace take iya jurewa ba tare da miji ba tace tsakanin wata hudu zuwa wata biyar ya kuma kina shekara goma ai ko saura da iya ga ku shekara uku hudu biyar ba namijin nan yana zama musu dole ne ungurnu da suke sha Allah ta rota na da shi wallahi malam a ce a kasa shi ma sai aka ce malam ubani eh haka lamar saboda aka ƙarya kusa ƙaryan banza namiji da yawa hankuri a zauna lafiya zama irin na musulunci shi ne abin da ake so ya bincika me yasa ta hana shi ya kwashi barnitin da so ya gyara abin da take so zai a mata sai a samu zaman lafiya Allah ya samu dace albarka da Muhammad
sai tambaya ta karshe dangane da shi Abu Jahalin bin Hishamin kuma aka ce dan uwan mahaifin manzon Allah ne na daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib akramakallahu menene gaskiya Hisham shine mahaifin ko kuma Abdul Muttalib ko kuma duka sunan ɗaya ne sai mai neman addu'a zai tafi aikin rotsafti da fatan Allah ya bashi nasara
Allah ya bada nasara wato wannan dan da kace haka ne dan uwan uban mahaifin Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ubanku da ya kakarku da shi ne abdulmuttalabi saboda haka akwai yadda tarihi yake a matsala ce mai zaman kanta na taɓa yin alkawari wato abubuwan ne sun yawa cewa za mu yi magana a kan kakannin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam dan a san yadda dangantakan take amma yadda kace aka abin yake Allah ya taimake mu kuma Allah ya bada sa na wannan abin da ake neman na rasul yaran mu duk masu neman wannan Allah ba su ta da masu neman soja da masu neman immigration da custom da masu neman yan sanda duk muna muku addu'a Allah ba da cikakkiyar nasara albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma muna godiya ga galadima wanda ya kawo sadaka da wanda duk duk suka kawo sadaka Allah ya saka da alkhairi Allah ya dafa muku Allah ya tallafa muku za mu roki malamin mu ne Sheman Dan Juma Meru in ya zo ya shigar mana da addu'a baki daya akwai wata baiwar Allah ita ma ta roƙe ne ta yi test ne aka turo ta waya cewa na zo wajen karatu mata addu'a Allah ya bata lafiya bata da lafiya ne ina roƙon ma dan juma miru dan Allah in ka zo wannan baiwar Allah a shigar da ita cikin addu'a Allah ya dubi daraja na da shi tijani ya bata lafiya da dukkan waɗanda ba su da lafiya wanda suka shirya wannan maulidi kuma Allah ya saka muku da alkhairi yayanmu ubanmu a yanzu mai wannan gida alhaji dace muna mishi addu'a na musamman Allah ya biya bukatunka Allah ya tsara masa lafiya abin da yake gona alkhairi Allah ya masa abin da yake gona na sharri Allah ya kare shi kuma nauyi da Allah ya tsora masa Allah ya taimake ka ya tsira dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'an da suka rasa wannan gida da wancan gidan nufa duk da ba ɗaya muna muku addu'a Allah ya ji wanda suka rasu wanda suke da rai kuma Allah ya kwanan su da alkhairi kowa da bukatar sa Allah ya maka Allah ya kwamu ga Annabi Muhammad salatul fati da ina an zanna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبب ما لا biya bankan ziya ta gani ba tambaya wani da shugaba.
Kullum sana biya maulaya. Allah ya ƙara fita shi ga ma'aiki ya ƙara goyon baya ta gama lafiya shi.